الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي سرري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da takwas ga watan Muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da saba'in da shida za mu tashi darasi na ɗari da saba'in da bakwai a wannan littafi na kitabul jihad inda za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da bakwai za mu tashi hadisi na a cikin kitabul jihadin wato babul hukumi fil fai'i ko hukumul fai'i babun da yake magana akan hukuncin alfai babu hukumul fai'i mun yi bayani akan ta za mu tashi hadisin Malik bin Auf Malik an Malik bin Auf bin al-Hadasan an-Nasri أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعاه an karbo daga Malik bin Auf ibn al-Hadathan an-Nasri shi wannan Malik bin Auf din wa animal al-kunya da Abu Sa'id malamai sun yi sabani akan su sahabbantakarsa shi wannan bawan Allah Abu Umar ibn Abdul Bar Yusuf ibn Abdul Bar yana faɗa cewa wato la hafazu lahu khabaran fi suhbatihi shi bai kiyaye wani abu dangane da tabbantakar wannan ausujin alhadatan ba yace fiye da abin da na iya faɗa muku yanzu kawai abin da na sani a kansa kaɗan ne abu ahmad alhakim ko yana cewa shi dai ya tabbatar da cewa shi wannan sahabin tabbas ya zauna da sayyidina abubakar da Umar da Usman da Sayyidina Ali da wasu su ma cikin sahabbai da yawa shi abin da zai iya kawowa kenan sannan a lokacin sa lokacin Sayyidina Umar ana magana cewa ba wanda ya ji shi sani yana da ilimi matuƙa sannan ya rasa shekara ta casa'in da ɗaya shi kuma Yahya ibn Hamza yana cewa ya rasa shekara ta casa'in da biyu kuma shi ne maganar jumhur da malamai suka cewa mafiya yawan malamai. Yana cewa Umar ɗan Kaɗa ya kirawo shi in ja a hajibuhu yarfa. Lokacin da mai gadinsa mai kula da ƙofarsa da ake kira yarfa ya zo. Fatala, shi wannan mai kula da ƙofar, amma da muke cewa masun da ku? To, sai ya zo. Yana zuwa sai ya ce hallaka fi Usman wa Abdulrahman wa Zubair wa Sa'ad Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan kama abin nan da mutum zai zo ma sun je zuwa ce ranka ya dade akwai waɗanda suka zo ganin ka da wani da wani da wani to sai shi yarfa ya zo yake sai na Umar kamar da Hausa kace kun yi da wani da wani da wani da wani za su zo tambayar da yanzu yake masa kenan ya ta'zinu sun zo suna neman izini za su shigo kaga dai shi wannan yarfadin ya san matsayin waɗannan sahabba a gurin sayyid na Umar amma kamar yadda muka sha faɗa ko da abokin ka ne in dai ya samu wani matsayi kar ka je kawo ma sun da faɗa shi aikin su yawa shi ne wanda abokin ka ne zai zo ga ma sun da waye ke ba kai za ka zo ka hawo faɗa cewa baka san waye ni ba to ko a gurin magabata mun koyi irin wannan in kana so ka a baka matsayin ka sai kai mai waya gani na zo shi sai ya fito ya shigo da kai amma shi wannan da yake in bai wannan aikin ba to shine matsala a gurin uban gidansa domin dan wannan aka ɗauke shi to kaga sai da ya shiga duk da ya san su waye su sa ji bin abi wa kasuwa ta Abdurrahman bin suna ji al-asharatul mubashshiruna fa bil janna ya kuma sani amma tun da shi abin da aka ajiye shi kenan sai ya je ga yawan sai ce ya amiral mu'minin ga su sun zo kun yi da su za su zo fa qala na'am yace eh mun yi za su zo falamma da wato fa adkhulu yace shigo da su falabisa qalilan sai zauna dan lokaci kankani thumma jaa yana zama ba jima'a kawai sai dawo faqala yace hallaka fi abbas wa ali qarewa kenan hada ayyan gida annabi ma sun zo dangi annabi alaihi salatu wassalam sai da gurin sai dawo yace ya amiral mu'minin kun yi da abbas da sayyidina ali za su zo kafin sun zo suna neman izini qala na'am yace kwarai kuwa falan ma dakala ko kuma ka ce wato ya zo yana nema musu izini su shigo falan ma dakala yayin da suka shigo wannan ma da tare gaban dan gaban yawon da take wannan dan cire wannan gwara ka sa a gaban yawo to ko ka sa a hannun gabanin sa'a nan yawa shi falan ba da kala yayin da sayyidina abbas da sayyidina ali suka shigo kala abbas sai abbas ya ce ya amiral mu'minin kaga wato ba fa in su wayancan bukatar su ba amma wasu kila saboda bukatar su abbas ta fi wato su sauri suke sai aka fara da su aka gaya mana su ne kawo su Abbas babba annabi yake ya amiral mu'mini ya kai shugaban mu'minai ikbu bayni bayni ko ikbu bayni wa bayna hada kai hukunci tsakanina da wannan da waye wannan din sai na ali eh kai hukunci tsakanina da wannan rikici ya balle da a wata ruwayar ba akwai wasu kalmomi da ya faɗa masu tsauri a kansa kai hukunci tsakanin ya da wannan kaza kaza kaza kaza ya lissafo shi a kan ɗansa ɗansa ne ko yawwa tun da shi babbansa ne ɗan uwan mahaifinsa ne ko ma ya tafi mani suna rigima rikici illa bi afa Allahu ala rasuli akan wannan dukiyar da Allah ya kwaranyowa manzon sa wanda ba gobda yake ba wanda muka biya satin da ya wuce ta banu nabi min bani nabi daga banu nabi da an fara wannan kun ga khalisatan laka ko an fara cewa ta sace zalla ta an ce fayu kala biyu to ta banu nabi ta annabi ce kadai sai ya ga dama fastabba aliyun wal abbas sayyidina umar ya samu dama sai wuta kan sayyidina ali da abbas ka iya cewa kama a hausa a cikin yi mutu fata fata sun je za ku ji dalili ne za yi mutu haka za ku ji dalili a gaba ba sa ya sauye da zage su ba ya wuce kansu kawai shi ya san me ya gaya musu amma dai kalmomi ne masu tsauri fasalar rahatu su wannan arahar dama ana cewa mutum mutanen da basu kai goma ba suka ce a wanda basu kai arba'in ba masu yawa basu kai goma saboda ce ta tura hadin da aka faɗa a suratul kaf ke kawo wannan amma har goma sha biyu bai kai arba'in ba suna cewa rahar ke wannan tawagar da aka lissafo ta sa'ad bin abi waqas ta abdurrahman ibn abu sayyidina usman hada sayyidina usman su zubair bin al-awwam asharatul mubashiruna bi wasu daga cikin su sai suka ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai ikbi bainahu ba kai hukunci tsakanin su kawai wannan duk maganar da ake ajiye ta ai musu da hukunci kawai wari ahadahu ma min al-akhar ka hutar da ɗaya da ɗaya daga ɗaya domin rikici ya balle in aka raba rigima shi kenan kaga ɗaya zai huta da ɗaya فقال عمر sai sai na umar ya ce ita ido ma'ana shi ne isbiru wa amhilu ko kuma la ta'tajidu la ta'jadu kai kar ku yi gaggawa sai na umar ya ce to kuke ci na baka na zuba ai zan yi ko kuma wato isbiru ku yi hakuri wa amhilu ku ba a hankali shine abin da yake nufi ku bi sannu sannu sannan ku yi hakuri bari ku ji shine shaidi an shi duku ne muku magiya inji sai na Umar ya kalli su sai na Usman ne muku magiya billahi allazi bi iznihi taqumu as-sama'u wal ard ina hada ku da ubangijin da da izininsa sama da ƙasa take tsayawa ina hada ku da girman Allah da umarninsa sama da ƙasa ta tsaya eh al ta'lamuna shin kun san أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال kun san cewa annabi ya ce la nura su mu ba a gadan mu kun san da wannan dan bai da musu kenan amma sai da ya fara kafa hujja tsakanin ku da Allah da ya rike sama da ƙasa kun san cewa annabi ya faɗa dalilin kun ga nan kafin ma bibiza in kana bibiyar littattafan shi a zaka ji wazzagin su sai na Umar akan irin wannan kuku da sai dawo ka akan gonar fada da gado da suka ce an cinye ai za ga suna cewa wato um shi sai dawo ya cinye gonar fada sai dawo bakar kai ya hana gado kuma sun hana ta ai ruka gadon da na Fatima an hana ta ana so a kawo wannan hadisi ne saboda a nuna ba hadisin ta yi hadisi ne muka yake domin wanda suka rawaito suna da yawa to yanzu dai kun ga mutum da aka lissa sai na Usman sai na Abdullahi Abdurrahman bin Auf ko Zubair bin Al-Awwam Gad bin Abi Waqqas duk sai waɗanda yake tsakanin ku da Allah da ya rike sama da kasa kun san cewa annabi ya faɗi wannan to bari ku ji ne suka ce kalu sai suka ce a to ne قال لا نورث ما تركنا صدقه kun san cewa annabi ya faɗa ka cewa duk abin mu ba a gadar mu duk abin da muka bari sadaka ne yuridu zalika nafsahu annabi yana nufin haka abin da ya faɗa yana nufin shi akan kansa kun san da wannan cewa annabi yana nufin duk abin da muka bari sadaka ne mu ba ba a gadar mu kaga yayi tsere fil dalilan zuwa wurin Sulaimanu Dawud a wanda abunku da rigima a hikimatin mina tarik din mu za ku iya tuna a shekarun baya ai kun ga ya bada amsa ba fa galan dukiya ake nufi ba to Annabi Dawud ya gaji Sulaiman ya gaji Annabi Dawud wajen dukiya ba ai Annabi Dawud asali ma ba mu ji cewa bai amsa din ne kuɗi bane ko ba shi kadai ne dan sa ba sannan gado ai ba shi kadai ya dawo ba da wannan sai magana ko kuma yanzu dan Allah a hauta ba idan mutum yana da yaya in kuka ji an ce wani ya gaji wani wajen da ake yi wani abu ne da ko da ke ko kuɗi ko yawwa ko da ni a yake yi ba a in ga ne kowa ma ya da yaya in ya ce wani ya gaji wani to wani abu ne ya gado in ka kalli gidan wani abu ya ce ma da ya gado ma babansa ba na da wajen ilimi ko wani abu amma duk da kwanan jirin na da wasu gado na ke in wannan ne gado ne ai kowa ma yana gada bai ya sami fada kowa zai gada ko ko ko uba ya ile ma zai ya mutu ka dawo biyuwa ba da kuma jiye ya kare wani daga cikin magana yana na cikin magana dole a wani bari yawwa a gani saboda haka wani abu da za a ga wato wani matsayi da zai samu ga musamman ga musamman Aiko, a yi wata turawa ke da duniya sai ila. Wai da ji wani babban ɗansa ko kuma wa shi ne shi ne shi ne maka yi zai. A yi gina, kaga ai ka san dokar ta ba wa shi da. Shi za ba wa shi ne shi ne ba wa shi ne.
Allah ya sauke mu ga ya da babu da mutum ya yi babu ni wa ya ba zai zama mutum ba ka ga ya ba ba gaba ɗaya to mu je ba wani mu ji wannan hadisi hadisi da zau gaban da shi ta gaba duk wani hadisi da yau bai ji da kyau cikin dai ka ga ga da haka ne to sai shi yana da wahala a kan kan da an ji ke cikin kada da ko ji da ko duk wannan da ba su ji da ko kan da ba da cewa mu a talawa ba a kadan ta dukiya ga da dukiya da abin da muka wani a bai mai da ba ka bada Umar ala akbar mali sai da wani ji ji da labar sai ka sai na ba ka ne ai ji Umar ila kuma ina haɗa ku da Allah ne ku ba ki da girman Allah har da Allah ba ne an da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta tsara da rai kuma mun da cewa annabi ya faɗi wannan kalma cewa ni tare da ba da mu rasu ma da suna sadaka ba a ba da ba wani wani sadaka ne ya dawo ga ai da ku san me yake ba ba kan me yake yi ba kin fada ake za ku ji da yanzu tsada sai suka ce na tabbas mun sani kun ga shi da ku saboda haka ahal bai ba sai rawaito cewa hadisin annabi ya ce mu annabawa a gairu kada ne ce bai ne wa hadisi kuma an hada na mu zan zace da ku akan wannan alamar da kuka zuci inna Allah subhanahu wa ta'ala hatta rasulahu صلى الله عليه وسلم في هذا البيت الجليل منه أما في هذا الشعب الجليل لم يدعه في ذلك في جماعة الرواية أشياء من جاء نورك أقام وانا مريم دونه لم يؤتي أحد غيره وتلبا هو أما سواه فقال جل ذكره Allah ne yi ba da ruwaya wadda wato an bajar da ya tambama yake wa ma Allah wa ala rasulihi minhu وما أوجبتم عليه من خير ولا رجال ولكن الله يجتهد رسله على من يشاء يمكن والله على كل شيء شهيد. ita ce yaya yau da abin da Allah ya kwara yi mun bari yaya abin da ya kwara ta biyu ko daya da ya wuce akan duke wani da zai ko ba kai na kuma yi na cikin auda su mu a tsari ba mun bari dalilin hadari tauhid na wani da dalilin da ya sa ma ka samu dukiya ba wani wato kai ruwa da ko su ji Allah ya ce na Allah ta da wuri gaba ɗaya gaba ɗaya ce ita wani zuciyar a kan ɗakin magana ne to sai Allah madaukakin sarki ya ce abin da ya kwaran yau zuwa ga manzansa fa ma aujabtum fi alaihi min khairin ba ku kai wani hari na dawakai ba wani hari kajin ballanta na raƙuma shine rikafin walakin Allah yusallitu rusulahu ala man yasha sai Allah yana tsora manzansa akan wanda ya ga dama ya tsora annabi akan banu nabir Allah ne iko ne akan komai to kun da aya shine ila qaulihi kadirun fa kanat hadi khalisatan li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam to wannan duke ta banu nabir sai ta zanto an kebance ta ga annabi alaihi salatu wassalam thumma wallahi yace sannan na rantse da Allah mahtaza hadunaku ba ba kowa koma bayan ku ba ba ba wani ku ba walasta asaraha alaikum kuma ba bibita kowa akan ku ba ita wannan dukiyar tana nan a taku laqad hadakumuha yace na rantse da Allah ji sai da Umar annabi ya ba ku wannan dukiyar wa qasamaha fikum ya raba ta a tsakaninku hatta baqiya hadha al-mal minha har sai da wannan dukiyar da kake kuke kallo yanzu ta ragowa yana ga Abbas shi Abbas ya biyo hakkinsa shi kuma sai na halme nasa me nasa da yuzu a dukiyar in ma gadan ne tambaye ku nake me nasa yawa yawa doctor matarsa ya biyo haƙƙin matarsa ne na na Fadima domin tana da haƙƙi haƙƙin me ake kira dukiya ta ta, mahaifinta ai tana da gado shi kuma Abbas da ban an raba dukiya yadda yake shine matansa suna da timuni yarsa Fatima tana da me rabi ragowa kuma nawa asibi ne shine Abbas inda gadan ne ko to shine dalilin sayyidina Ali ya zo ne a zuwan Fatima yawwa to shine dalili shi bai da komai a ciki domin wannan babban ya gara komai yawwa to bari ku ji to sai yace ragowar da ta rage ita ce wadda aka bari a baitul mali fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yunfiqu ala alihi nafaqata sanatihim min hadha al-mal mun san annabi yana ciyar da iyalinsa a wannan dukiyar da ta rage ya dauki abincin shekara guda ya kai musu na shekara guda ana aka samu ajiye abincin shekara ya kai wa iyalinsa ثم ياخذ ما بقي فيجعله مجعل ما لله sannan ya dauki abin da ya raguwa ya ajiye shi a matsayin baitul mali ya kai shi a ajiye wannan amfani ake wajen sarrafa wajen kula da sauran musulmi fa amila zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayatahu sai na umar yace yadda na gaya muku nan haka annabi yayi a tsawon rayuwarsa tsawon rayuwarsa haka ya rika gudanarwa ثم توفي توفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي والدنيا فقال أبو بكر سيدنا أبو بكر زما خليفة شما سيتي فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم ني وكيل النبي ني ولي النبي تيرا دا إن شاء الله سبحانه أجري شني فقبضه أبو بكر سيدنا أبو بكر يكرب أن ندوكيا فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ya rika gudanar da ita irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar kun ji yadda annabi ya yi shi ma ya dora a haka wa antum hina idin sai na umar ya kalla abbas da sai na ali yace kuma lokacin duk kuna rayi kun ga yadda ake hukunci yace kuna rayi hakan ta faru annabi yayi sai na abubakar ya zo ya dora yace irin yadda annabi ya sai na abubakar ya dora kuma da ranku mu je zuwa فأقبل على علي وعباس سيدنا عمر يجيو يكل سيدنا علي يكل عباس وقال يتي تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان za ku iya tunawa cewa sayyidina Abubakar shi ma wato yana kan bakar abin da na faɗa za ku iya tuna haka na bima abila bihi amina fihi to shine annaku ne daidai gaskiya cewa kuna sane da cewa shi ma sai na Abubakar ya aikata irin yadda Annabi alaihi salatu wassalam yayi ni na ba haka yasa ba amma naku ne ta ku nan sare ta ce daidai sai ce um wallahi wallahu ya'lamu innahu fihi lasadiq sai na Umar yace musu kuma Allah yana sane da cewa abinda sayyidina Abubakar yayi gaskiya ya yi gaskiya ya aiwatar sannan barun mai biyayya ne ga Allah da annabinsa rakidun mai nutarwa ga abin da annabi yake a kai tabi'un mai biyayya ne ga abin da yake lil haqqi na gaskiya thumma tawaffalla wa ababakar sai na umar yace sannan Allah ya karbi ransa yana abubakar fa qultu sai nace ana waliyyu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ni ne waliyin annabi alaihi salatu wasallam ni sai na Umar wa Abi Bakar da sai na Abubakar domin daga annabi sai sai na Abubakar sai shi yace to su nake wakilta fa qabattu sanataini yace na karbu wannan dukiya tsawon shekara biyu ni imarati a jagoranci na Ahmadu fihi bima amila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar ina yin irin yadda annabi alaihi salatu wasallam ya aiwatar da sayyidina Abubakar shi ma yayi yace wallahu ya'lamu anni fihi sadiqun Allah yana tare da cewa gaskiya nake yi akan abin da nake yi barun kuma ina biyayya ga Allah da manzansa da tirba sayyidina Abubakar rakidun ina mai shiryar da mutane tabi'un lil haqi kuma ina biyayya ga gaskiya kun ji ya gama sai yace summa ji itumani kila kuma sannan kuka zo min ku biyun nan Abbas da sayyidina Ali wa kalimatu kuma wahida lokacin da kuka tashi zuwa mu a lokacin bakin ku daya kun gane ai cewa ba ku samu sabani ba a lokacin da suka zo kalimatu kuma wahida kuka hado baki kuka zo kuka same ni cewa kuna buƙatar a ba ku wannan dukiya kafin a zo wannan rigima yanzu za ku gane kan labarin saboda haka yace lokacin da kuka tashi zuwa ba sabani a tsakaninku kuka zo kuka same ni a matsayina na amirul mu'minin wa amrukuma jami'a al'amarin ku yana guri daya abin nufi ba matsala tunda ya zara ganin wato ku za ku zartar da abin da kuke so fajitani ya ani abbas yace sai na umar yace sai yanzu kuma za ka zo mu ya kalla abbas domin shine babba sai yanzu za ka zo mun abin nufi sannan sai muku da'i can kuka zo yanzu kuma shine da ta ɓaci za ka zo mun domin shi ne mai kara da ya zo sai da na gaya muku ya faɗi kalmomi a kansa kaɗan daga ciki shine wannan mai yaudarin ya gaya masa cewa yana gaya da yana umar wannan mai yaudarin kaza kaza kaza kaza ya faɗi kalmomi a kansa eh to sai yace ya kalla ba sai yace sai yanzu kuma za ka zo min fa qultu lakuma to ina mai cewa da ku inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina da gaya muku annaba alaihi salatu wasalam kala ya ce la nurasu mu annabawa ba a gada mu ma tarakna sadaqa duk abin da muka bari to sadaka ne falamma badali ana adba'u ilayku ba a lokacin da kuka yi min maganan ya bayyana badali ai zaharali ya bayyana a gare ni cewa lallai dalilan da kuka zo da su na cewa an tattara dukiyar da baku yace kultu sai nace in shi tuma da fatu ilai kuma in kuna so lokacin da suka zo karan fari kai maganganu cewa da Allah ya tattara ya taimaka ya ba su wannan dukiyar ta bangaren wato annabi alaihi salatu wasalam domin su suka fi kowa cancanta su kula da ita kaza kaza kaza kaza suka yi abubuwa da yake to da ya bayyana a gare ni cewa maslaha an dauka an baku yace to sai na dauka na baku amma na sa sharadi cewa in kun so zan baku ala anna alaikuma ahadan lahi cewa za ku cika yarjejeniyar Allah ta wata aya da Allah yace fa lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba ai ya karasa ayar gaba ko yace za ku cika wannan sharadin yarjejeniya shine al'adu shi sa an karo fassara hadisin yara cewa arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan in ka zo idza ahada gadara ta kai idan aka yarjejeniya ba alƙawari ba zai fi kyau wajen wa'ada sai ka ce alƙawari duk da alƙawarin ne shi ma amma yarjejeniya ta fi zama alladina yanquduna ahda Allah ma warware yarjejeniyar Allah yarjejeniya ai alƙawari ne amma dai yarjejeniya dan ka ware sai ka samu jarin kalmomi to saboda haka sai ce akan cewa za ku cika yarjejeniyar da Allah madaukakin sarki na alkawari wa mithaqahu da alkawarin kaga shi kuma yanzu alkawarin ya fito la ta'mala bi bima amila fihi rasulullah kun yarda cewa za ku irin yadda annabi yayi kun ji sharadin da ya ba su zan ba ku dukiyar amma ku yarda ku za ku kula da ita amma irin yadda annabi ya gudanar da ita haka za ku wa abubakar da sayyidina abubakar wama halittu fihi mud wulitu da yadda na yi tsawon shekara biyu ni ba sai da ya mutu wannan sharadin kun yadda na ba ku dukiyar yanzu za ku yadda annabi yayi yadda sai na waka yayi da yadda na gudanar ni ma tsawon shekara biyu domin sai da ya shekara biyu yana amfani da ita yana gudanar da ita sannan ka zo da wannan maslaha wa illa sai na umar yace in ko ba haka ba wala tu kallimani kar ku kare min magana akan wannan dukiya sharadin da ya ba kenan fa qultu ma kuka ce ilbahu ilaina bizalik ba mu dukiyar akan haka mun yadda a miƙa mana mun yadda kun ji abin da ya yake goranta musu a baya cewa lokacin da kuka zo da kalmar ku daya kaza kaza kaza to saboda sun yi wannan sharadin yace fa da fatu ilaikuma na baku na dauka na baku fakultu ma ilbahu ilaina bizalik kuka ce in baku akan haka fa da fatu ilaikuma na baku afatanta misani minni qada'an ghayra zalik yanzu kuna neman wani hukunci wanda ba wancan ba daga gare ni wani hukunci kuke so muku daban ba wannan ba fa wallahi sai na umar yace na rantse da Allah allazi bi iznihi taqumu as-sama'u wal ard wanda da izinin sa sama da kasa sai a tsaye kun ji rantsuwa eh yace la aqdi fihi bi qada'in ghayri zalik bazan muku wani hukunci in ba irin wanda ne da ba irin sa ne dai har yanzu ina kai hatta ta koma sa'a har kiyama ta tashi in dai ina nan a raye yace ina kan abin da annabi yayi da sayyidina Abubakar da abin da ne nake kara biyu ba zan sauka da kai ba fa ina ajastu ma hadu kun ga in kun gaji da gudanar da wannan dukiyar shine kun gajiya farfa ilayya ku da mun da ita shine kawai in har kun gaji ku dawo da ita fa ana afi afi kumahu ni na san yadda zan da ita zan wadatar da ku gabarin ta na san yadda zan gudanar da ita shine kawai to kun ji wannan ko mu je gaba bu tattara zancan babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam la nuratu ma tarakna fa huwa sadaqa babun da yake fadan annabi da yake cewa wato fadan annabi la nuratu ba za a gaje mu ba ma tarakna fa huwa sadaqa duk abin da muka bari sadaka ne ana Aisha radiyallahu anha kun kano wani abu yanzu bayan wayancan matan annabi masu rawaito wanda suka rawaito kaga hadisin cewa ba annabawa ba a gadan su ko a ahlul baiti wanda suka rawaito suna da yawa suna da yawa to karewa ga sai na ali ya rawaita abbas ya rawaita kula ba sai rawaita wayancan sahabban da muka faɗa su su hudu manya sun rawaita suna da yawan gaske to gashi matan annabi ma duk sun ruwaye duk ko matan annabi kisa ba wanda ta taba cewa a bata bishimal ta ta shi rabu bishimal eh an gane ko to saboda haka gwara kawai da shi daman ta eh ka san ba zai yi muna karanta hadisi ba ga an saba hadisi ba wani yana shan ruwa ya daga ruwa zai sha ya daga da hagu sai annabi ya ce sha da dama sai ya ce latta da irin girman kai takabburan sai annabi ya ce lasta la'ata daga ranar bai ƙara daga hannun ba Allah har ya mutu ce lasta la'ata shi kenan rance ya kare a shi ai bai ce ba zai iya ba yawa ai shi ka correction ne kawai an gane ko to saboda haka mata annabi ka kauci ta ba ku taba jin wata a cikin ta taba zuwa gurin wani a cikin kalifofi ta ce ba mu dukiyar mu ta gado ba domin a gaban su ya faɗa sun sani أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أغريشي da annabi ya bar duniya a ranna an yaba asna Usman ila Abi Bakr kun ji sun yi nufin su tura sayyidina Usman ya tafi gurin sayyidina Abu Bakar ya sallahu mirasahunna a tambayo suna tambayar sa gadan su a karbo musu gadan su shi sa abin da ake gayawa mutane kenan idan mai gida ya mutu ku raba gado ina gaya ba duk da garkar ɗin gidan nan rashin raba gado matsala ne kaji matan annabi fa ƴan uwa annabi alaihi salatu wasalam alkhairi shine idan mai gidan ya mutu tunda ya mutu a raba kawai shine a wai sai wai sai wani akaran ba ne yazo ce wai kai zai rabu ai barin dukiya shi zai raba kai na rantse ma da Allah kuma raba kan da ba ku tsammani gwar da abin da zai faru a yanzu ya faru amma barinta shi yake disintegrating family ya kamata mutane su fahimci wannan wai abun mamaki wai an fa Allah fahimta ne da ganewa da sosai to shi yake araba shi yake araba mafi sauki kawai idan mai gidan ya mutu araba idan wani abu da za ku yi bayan araba ku je ku yi abun ku amma dai araba shine maslaha kuna ji yanzu dai ai dai kaga din nagartan mata ka bata kai suna nan sauda ba su ummu salama to abun mamaki ne yanzu mata ka ta tada hankali in ka mutu ba abun mamaki bane mafi sauki a raba gado kawai yawwa don bata kai su na na safiya ba amma su suka tura suka ce sai na Usman ma suka ga a je a tambayo musu gadon su gurin sai na Abubakar ka dai duk wata mutuwa duk zafin da bata kai ban annabi ya ban duniya ba amma duk da wannan abu suka ce aje a tambayo musu shine bari ku jira na Aisha ta bada amsa fa qalat Aisha na Aisha tace alaysa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la nurasu kun manta annabi ya ce mu ba za a gaje mu ba ma da rasna sadaka duk abin da muka bari ya zama sadaka daga ranar suka yi shiru ba su ƙara magana ba wannan shi ne amma wallahi a mutu a bar dukiya a ta gurgurawa a in ma wani abu ne ba a gama tattarawa ba a yi confining ba da wanda yake kasa a rabar shi wancan kuma a bibiya shi ne mafita in kuma ba ka zuwa wannan hayaniyar to komai naka ka karar da shi ina gaya ba komai ya kare kayi wancan a guri kaza kayi wancan in ma ka wani ba wa Allah kwanan nan kwanan nan yana da wani dan kes haka sai suka yi sa haka suka suka muka yi conference a waya babban mutum ne ya ritaya sai yake cewa wallahi malam so nake duk abin da nake da shi komai sai ya kare kafin mutu ke me zafi aka yi ce ai yaran ne ya ga cewa gaba ɗaya sun ki ɗaukar sai yace kullun gaya wa Allah yake duk abin da zai zama fitina Allah ya sa ya kare wallahi wannan kalmar satin da ya wuce muke wannan magana ne ban taba ganin sa ida ban ganci a ida ba amma a waya saboda rikicin abubuwa kawai mu aka sa a waya muka yi conference yake faɗa wannan kalmar cewa duk abin da yake so yake kare saboda yanzu za a ce wani ya ɗauko rigimar miliyan arba'in wani ya ɗauko ta ishirin da kaza haka yace tun yanzu to to saboda haka wannan shine na'am Eh, amma wajen annabi Sulaiman, kama annabi Yahaya da Zakariya, ka gani da annabi Sulaiman da annabi Dawud, ai da suka zo sai aka ce, da aka ce daga cikin dalilan su shine wa wurisa Sulaimanu Dawud eh sai aka ce to ai gadan da yayi ta bangaren abin da ya shafi wato um um imar gidan ne da annabta duk da ba abu kamar yadda ka faɗa ai bai da ra'ayi ce wannan annabi ne ya mutu to tunda ya bar duniya ga wani dan sa ma ya gaje shi ya zama annabi a ba ai ba ba wannan to ai annabi nuwa ai suka nana ne ko yawa kan kan ana ai kaga shi baya ma cikin alladina amanu misali to saboda haka akwai wannan ai cewa inna ma akaral anbiya'i ko hadisi Abu Huraira la nuratu ma taraktu ma taraktu ba'du ne sai yace ma'unatu amili wa nafaqatu nisa'i sadaqa saboda haka sai yace to kaga wannan na Aisha ta faɗi wannan mu je sai hadisin nake so mu fito da abubuwa in zai ba mu dama mu biya muna da lokaci to za mu biya ana aisha radiyallahu anha anna fatima alaiha salam ga inda rikicin ya fito ma kanala za ku ji na na fatima Allah ya kara mata abinci bintan nabi sallallahu alaihi wa sallam yar annabi tira da aminci Allah ya tabbata a gare shi arsalat ila abi bakr ga inda abin zai fito a fili ta aika wa sayyidina abubakar an gane ko ta aika wa sayyidina abubakar tas'aluhu mirasa hali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa a baka gadan ta na gurin annabi tira da aminci Allah ya tabbata a gare shi limma ba Allahu alaihi bil madina da daga abin da Allah madaukakin sarki ya kwaranyo masa a madina na banin nafir wa fadak da wannan gonar ta fadak wannan saba ba ku labarin wata ta kalubalance mu akan gonar fadar mun tafi wani kauye a can tace bayan su sai na abokan din da ta rika kada ne cewa wace suka yi haka ta sai da muka gama ran da za mu to kwanan mu uku a garin mai unguwa yana gurin da haka makaranta ce da principal da waye wallahi nace nace wannan muka tafi nace kaga wannan ba ta da mu baya ranar mun yi bayani ne lakta akan falalak sahabbai faɗin su sai na abubakar su umar su wayi wallahi ta turo doguwar takarda doguwa da tana cikin littattafai na har yanzu dai ba fata ta yi wata nan doguwa front and back tana cewa ku duba littafin naku na sunna a cikin ibnu kasir ba ya ce kaza ba min hadu sunna ibnu taymiya haka ta rika ruwan dalilai wallahi cewa bayan kwace aka yi wa Fatima an kwace mata gona an hana ta ta rika faɗa kalmomi a zalimai kaza kaza kaza eh to shine bayan an karanta to an riga an karanta ne ce to wannan fa ta da kuma Allah ne ya mun da dubi Allah kafin na tafi sai kamar an ce duba matsala sai da na duba sai ne ce to ibnu kathir da yake ce ya kawo ya kawo a karkashin aya ta kaza ne a mujalladi na kaza kuma ƙarya ƙarya ce waye daga ƙare da yanki a min kidi ba ce rashida yace ce haka ya faɗa amma ke ba ki faɗi wannan ba sai kika ce ya ce nace ibnu tabiya ma haka haka yara ƴan mata ƴan ezaskiri suka rika kambara ashe ta gama fesa musu wato abubuwa wallahi alazim sai nan nace dan Allah ina bukatar wannan baiwa Allah in an gama bayan mun warware shi har ina son ganin ta Allah ina alwala sai kawai wata ce mun sallama na juya ni ce ya na dauka sako za a ban ko irin can kin gari ne ta san gari in kawo mata da sako sai ta ce ni ce yarki a da kake nema nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai nace mata a shi'a wace kike yi to anan na fara cin ta da yaki sai dai giru sai nace to ki yadda da kun ki a kike ki yadda ko ki yace kinga akwai zaidiya akwai ismailiya akwai da muka fara tattauna muna yi sai ta gaba su zage sabai kuskure wallahi sai da ta gaba tace mu amma malam ina kasabewa saboda mahaifina shine kwamanda ta gaya min wata lokal gamman a garin ta ce saboda haka nace to ya kai san wani abubuwan ta ce zaunar da su ake gaba eh haddacewa take iya wa'annan suka haddace to shine a lokacin wani wani ko mai unguwar ne ko ban zuban ne yake cewa ai malam daurewa za a yi wani ya je ya aure ta nace ni ba zan iya aure ne to wallahi ba zai yi ba ana zaune dan ko aure ba bi ba lokacin to wallahi ba zan iya ba haka kawai garin neman gira a rasa ido to kaga irin wayannan akwai wayannan abubuwan to shi za mutum ya san yana karatu yau da gobe kamar yadda malamin mu Dr. Abdullahi Ismail yake yawan gaya mana cewa karantarwa ita take kau da shigowi duk abin da mutum yake akai na kuskure indai ana karatu to zai sauka da kai indai ana yi to kaga wa ma baqiya min khumusi haiba ga abin da ya raguwa na khumusin haiba 1 over 5 din nan na gona haiba فقال أبو بكر سيدنا أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي لا نورث النبي يأتي مو با غادم ما تركنا صدقة أي جاء وسيدنا أنا فاطمة إنما يأكل آل محمد في هذا المال an gane ko cewa lallai wato su iyalan annabi alaihi salatu wasalam za su ci ne daga wannan dukiyar amma ba za a raba musu ba duk abin da suke nema za a ɗiba a ba su ga shi kamar yadda yake ba su abincin shekara za a ɗauka a baitul mali a basu amma ba zancen raba gado wa inni wallahi na rantsi da Allah in ji in ji sai na Abubakar la ughayyiru shay'an min sadaqati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba zan taba jirkita wani abu daga sadakar annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ba an hali allati kana alaiha daga halin da take kai ta kasance a kai fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam tun zamanin annabi alaihi salatu wassalam wala amalan fiha bima amila bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kuma zan yi aiki da ita wannan dukiyar irin yadda annabi yayi ya ga yawo na Fadima haka yace da ita baba abubakar sai na abubakar yake an yarba ila Fadima ta min shay'an yake ba na Fadima komai kun ji inda matsalar ta taso yawa fa wajadat Fadima ala Abi Bakr fi zalika wannan abun sai yasa na na Fatima ta rika jin haushin sayyidina Abubakar babanta su fa suka dauro mata aure sabani ya faru an gane ko yawwa fa hajaratu sai ta kaurace masa anan a kiyaye da ta kaurace masa don wasu na cewa ta kaurace masa gaba ɗaya shikenan ana nufin ta kaurace masa akan wannan matsala take in dai akan gado ne daga yau wallahi ba zan kuma yi ma magana akan sa ba irin wannan ne ba wai ya za ta kaura biyu babanta shi suka dauro mata aure ba saboda haka fa hajaratu abin da yasa na faɗi wannan to falam tukallimu sai ake cewa sai ta daina man magana akan ne akan wannan gadon ba wuce dai neman magana kwata kwata ba don wasu suna fassara wancan abun domin sai na bakar akwai ran da ya je gidanta da kansa an ɗau lokaci ta ɗau fushi sai ya tafi da ya je sai na ali zai gaya mata gashi ya zo ita ce mai haƙi dama ya shigo sai na ali ya tambaya sai ta ce a an kayan da ya shigo ya shigo mana sai ce ya shigo da ya shigo ya ce mata zance ya yi ta yi sai da ya gamsar da ita ta gamsu cewa lallai iyalan annabi ba za su shiga ba amma dai wato akan wannan matsalar ba ta ƙara magana ba to shine ne hatta tuwafiya hatta ba duniya wa ajad ba da nabi sallallahu alaihi wasallam sittata ashhuri bayan annabi kuma wata shida kawai ta yi ta bar duniya kaga ba ma tsawon lokaci da yawa tsawon wata shida nan a wannan abun ya faru falan ma tuwafiya da fara hazaujuwa aliyu laila lokacin da ta rasu ga wani gaba ita ba mijinta sai na ali ya binne ta da daddare walam yurdin biya ababakar bai je ya ga ya sai na abubakar ba eh wa salla alaiha ya mata sallah wa kana li ali kuma kaga shine khalifa fa kamata ya ga ya mar wa kana li ali min an-nasi wajhun haka ne yawa a lokacin sai na ali mutane suna haba haba da shi hayata fadima lokacin da na fadima take da rai kowa haba haba yake da shi saboda ƴar annabi na gidansa falan ma tuwfiyat amma yayin da ta rasu istankara aliyun wujuhan nas kawai sai na ali istankara sai ga canji a fuskokin mutane girmama da ake wadda yanzu sai aka daina tunda ta bar duniya dama dan matar ka muke ma tafa faltamasa musala hata ali bakri to da abin yayi yawa tunda kowa ya san cewa bai je wa sai na abubakar mubaya ba ko kake baka ce ma hakura da hadisin nan ke shine yana da tsawo gaskiya to barin da iya nan ba zai ƙara su ba gaskiya kuma muna da sharhi akai da shubuhohin da aka kawo bari mu samu guri sai mu tsaya amma yi sai mun maimaita to sai yace walan yakun yubayi'u tilka al-ashhuri ashhura sai na ala wannan watannin tsawon wata shida shi bai je mu baya ba za ku ji dalili fa arsala ila abi bakr sai aika wa sayyidina abu bakar cewa anitina cewa wato yazo inda suke wala tatina ahadun maka eh amma in ka tafi zuwa kan wanda ya rako ka kai kadai muke so ka zo me yasa karayi ya tali mahadari umar saboda wai baya so sayyidina umar ya rako shi eh ana jika har yau ai ko shi baya so rako shi fa kala Umar sai na Umar da yaji ce la a wallahi na rantsi da Allah la tadkhulu alaihim hadaka ba za ka gurin su kai kade ba mutanen da suka ki babu baya ba mu yadda ka je kai in wani abu ya same ka fa security mana saboda haka mu ma ba mu yadda ka je kai kade ba ba zai yi ba ya hayya sayyid fa kala Abu Bakr sai sai na Abu Bakr yace wa ba a tita mu an yafa alubi me kake tsammanin za ki mu in ji sai na Abubakar me kake tsammanin za ki mun kuma wallahi la atiyan lahum yace na rantsi da Allah sai na ji in ji sai na Abubakar shi ya san dangin annabi ne dangin annabi kuma ba sa cutarwa fa da kala alaihim Abubakar sai na Abubakar ya tafi ya shiga wajen fa ta shahada aliyun wane mutum saboda haka sai na Ali sai ta je kudubatul haja inna alhamdulillah kudubatul haja nahmaduhu wa nasta'inuhu wa huwa nastaghfiruh wa qala yace inna qad arafna fadlaka kun ji yace mu mun san falalarka inji sai na Ali ya ga yawo sai na Abubakar mun san waye kai wa ma adaka Allah da irin baiwar da Allah ya ma walam nanfas alayka khairan ba mai ma hasada akan wani alheri da Allah ya baka inji sai na ali taqa wallahu ilayka irin alkhairin da Allah ya kwaranyo ma ba mai ma hasada ya ga sai na Abubakar walakin naka sai dai kai istabdata alaina bil amri kai mana gaggawa wajen zartar da al'amari gaggawa babban abun matsalar su shine wato alaina bil amri istabdata alaina bil amri kai mana gaggawa wajen zartar da al'amari gani suke tunda mu muna dangin annabi ne mu muna da haƙƙi wajen duk abin da za a ne shawarce mu kun fahimta da kyau ko kun ga kuma fahimta ce mai kyau cewa tunda dangin annabi ne su a shawarce su kafin ai ba wai yadda ne baki ba mun yadda cewa kai ka tantance ka zama kalifa amma me yasa ba a shawarce mu ba shine kawai rigima wa kunna nara muna ganin liqarabati na mai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasiban cewa dangane da dangantaka da annabi alaihi salatu wasallam muna da wani kaso hatta fadat aina abi bakri wannan bayanin da sai na ali yake sai kawai yaga sai na bakar na hawaye yana zubar da hawaye falan ba ta kallama abubakar yayin da sai na abubakar ya take magana bayan ya gama kala shi yace wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa la qarabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya dangantaka da annabi alaihi salatu wasallam ita ta fi soyuwa a gare ni an asila in sadar da ita min qarabati fiye da tawo dangantaka eh dangantakar da take ta annabi alaihi salatu wasalam ita kun na fito ta sadar fiye da tawa inji sai na Abubakar wa amma alladhi shajara baini wa bainakum min hadhihi al-amwal amma abin da ya faru tsakani na da ku akan wannan dukiyar falam alu fiha an al-khayr la hawla wala quwwata illa billah haka ne ko fiya ko fihi yawa eh shine fa lam ahlu fiha anil khair ba zan guje ba ina tsaye akan ta akan abin da yake na gaskiya shine anil khair akan abin da yake na gaskiya ولم اترك امرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الا صنعته yace kuma na ni sanar da kai ba zan bar wani al'amari da naga annabi alaihi salatu wasalam ya zartar akan wannan dukiyar ba ba zan bar shi ba ba sai sai nayi fa qala ali li abi bakr sai na ali yake wa sai na abubakar mau'iduka al-ashiyata lil bai'a eh nayi ma alƙawari bayan rana sai zawadi shine al-ashiya bayan azhar zan zan zo a gaban jama'a masallaci zan ba mu baya domin duk gari ya dauka dawa sai na ali bai mu baya ba yau yace ka je bayan azhar bayan sallah azhar zan zo a gaban jama'a zan ma mubaya dama rashin fahimta ne falamma salla abubakarin az-zuhra ya zaina abubakar ya salla azhar raqi alal minbari sai hau kan minbari fata shahada ya kudu batul hada wa zakara shahada ali ne sannan ya fadi yadda suka yi da sayyidina ali shi da shi wa takallubahu anil bai'a da abin da yasa sayyidina ali ya yi mubaya dan mutane kowa yanzu baya ganin sai na ali da kima domin bai mu baya ba wa azarahu bil ladhi atazara ilayhi an fahimta da kyau ko sannan ya mau hanzari ya baki uzuri dangane da irin uzurin da ya bayar sun mastagfara sannan ya nema mata gafara wata shahada aliyu sai na ali ya kalmar shahada shi ma ba zama haka ne ko ba zama haka Abi Bakar ya tashi ya rika bayanin darajojin sa yana Abu Bakar ya ta lissafo cewa shine kaza shine mai kaza gaban jama'a wa haddatha annahu lam yahmilhu ala alladhi sana'a ya ba da labarin cewa annahu lam yahmilhu ala alladhi sana'a nafasatan cewa ala Abi Bakar abin da yayi wa sayyidina Abu Bakar yake ga jama'a ban yi masa bane kawai dan hasada inji sayyidina Ali wala inkaran ko dai inkari lillazi faddalahu Allah bihi cewa ban yadda da irin falalar da Allah ya dora shi akan mu ba yace ba dan haka bane walakin na nara nara lana fi hadha al-amri nasiba kawai muna ganin cewa muna da haƙƙi ne akan al'amarin ita wannan dukiyar ita ce ma tushe fastabadda alaina aka watsar da mu shine istabadda alaina aka yi mana gaggawa aka ajiye mu a gefe fa wajadna fi anfusina shi yasa muka ji damuwa a ranmu fasirra bi zalikal muslimin gaba ɗaya musulmi gaba ɗaya a masallaci kowa ya rika murna dawa ba a san sabanin ba ƴan wato kan uwar haɗi uwar gami babu su kowa murna sai murna aka rika murna wa qalu suka ce asabta shikenan ka dace wa kana almuslimuna ila aliyin qariban daga wannan lokacin mutane musulmai sai suka rika kusantar sayyidina ali da kuma baya baya ake da shi wane mutum hina raja al'amra al-ma'ruf yayin da ya dawo da wato al'amari ya koma sananne yadda aka san shi a da kowa sai wannan al'amarin ya goce tun muka bi hadisi sati mai zuwa za mu ji irin shigohin da mutanen suke kawowa akan wannan da yadda suke rubuce rubuce wajen zagi kun ji dai yadda labarin ya faru kuma an warware to za mu zo hadisin na na Aisha da na na faɗi ba sati mai zuwa mu ji ya al'amarin ya kare awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yarje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun akwai yan uwa da za su bi da ake cewa hidimar ƙasa a satin nan muna roƙo Allah ya kai su lafiya ya dade su lafiya Allah ya tsare imanin su muna roƙo Allah ya suna ya shawa da tsofin da madaukaka su waɗanda suke mana siya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu Allah ka ba mu da muna mai albarka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin alƙwancin rayuwa da damuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم آمين